خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم منا درسينا خمسين ترى كان متى biyar ga watan rabiul awwal shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da ɗaya ga watan goma watan oktoba shekara ta 2022 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatunmu na littafin alkaba'ir na imamu zahabi Allah ya masa rahama mun gama kabira ta asaniya wal arba'un ta arba'in da biyu za mu shiga ta arba'in da uku amma akwai wani wa'azi da malamin ya yi almau'iza ko mau'iza kafin nan ya ce ibadallah innal manaya قد دقت واقتربت فالنفوس رهينة قد جمعت وتعبت كأنكم بأكف الردى قد أخذت وسلبت رب شمس طالعة على القبر قد غربت يا فراخ الفناء فخاخ البلا قد نصبت عباد الله كل المعاصي قد سطرت وكتبت والنفوس رهينة بما جنت واكتسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يا من يغتر بالأماني والآمال الكواذب ويبارز بالقبائه وما يدري من يحارب ومن يحارب يا حاضر البدن غير أن القلب غائب أرضيت أن تفوتك الخيرات والرغائب يا من عمره يفنى في ممره ويسري كالنجائب يا شاب يا من شاب وما تاب يا من شاب وما تاب هذا من العجائب يا عجبا كيف نام المطلوب وما غفل الطالب wa'azi ne yake yi cewa mutane sun rungumi duniya sun manta da lahira sun kuma rafkana Allah ka raba mu da rafkana ka raba mu da gafala ya ce ga dai mutuwa ta ƙwanƙwasa ƙofa kuma ta kusa mutuwa ta yi ƙwanƙwanƙwanƙwan kuma tana dab ai duk wanda ya kwankwasa kofa ai yana jikin kofarka to mutuwa ta kwankwasa mana kofofin gidajenmu kuma tana kusa da mu damar rayukanmu kamar jingina ne aka ba da su mun hada mun tara duniya ga gajiya ta riske mu amma ina ga munan kamar ba mu san cewa da mutuwa tana tana dakonmu ba mutuwa ta karbe mana komai ta karbe mana jin daɗi ta ɗauke mana ranmu amma ba mu farga ba saboda ga 'yan uwanmu da sun mutu suna ba kan mutuwa ga rana tana ta bullowa a kan ƙaburrukan ɗan uwanmu matattu mu ba ma barin ranar ta bullo mana sai mu shiga inuwa sai mu kunna fanka mu saka air condition amma akwai ‘yan uwanmu da suka mutu suna kwanci a cikin kabari rana tana bullowa a kansu ba wanda ya isa ya hana rana ta dake shi ai yanzu in kana raye a duniya ai kana da dama ka ka bar rana ta dake ka radda ka mutu ba rana ta fito akan kabari har ta fadi a kanta wallahi mutum bai isa komai ba mu ma'abuta mutuwa ne ma'abuta karewa ne alfana'u ana nufin karewa sannan ga rubewa mutum ya mutu ya wato ya rididdige a cikin ƙasa da turbaya duk darajarsa duk matsayinsa duk kimarsa ya ku bayan Allah dukkan wani laifi da kuka sani kullal ma'asi qad sattarat ko subtirat wa kutibat duk wani zunubi da kuka sani wallahi an riga an rubuta shi ko kai kaɗan ko kai da yawa duk wanda ya saba Allah ya sani cewa an rubuta abin da ya yi na saban Allah ga rayukanmu kaman jingina suke ana riƙe da su kamar yadda wani zai ba da jinginar motarsa sai wanda ya ba jingina ya riƙe rayukanmu suna hannun Allah saboda abin da muka aikata laha ma kasabat wa alaiha maktasabat ina wanda suke ruduwa da burace-burace na duniya na ƙarya burin ƙarya kai ka san ƙarya kake yi ka ta burin ka tara ka ta burin ka ajiye ka ta burin ka aura ka ta burin ka yi waye al'amani wal amali na ƙarya kana fuskantar ubangiji da aikata munana alƙaba'i baka ma san wa kake yaƙa ba ka manta Allah kake yaƙa cikin laifin da kake ya wanda kake da gangan jiki kana ganin kana da gabarar jiki kana yayin lafiya da kazar-kazar amma kuma zuciyarka ba ta tare da kai yanzu ka yadda dukkan wasu alkhairai su kubuce maka radita an tafutaka alkhairatu war raza'ib abubuwan so abubuwan sha'awa ka yadda su kubuce maka ya wanda rayuwarsa tana karewa yau da gobe shudewar yau da gobe kamar yadda dabbobi suke wucewa ƙananan dabbobi suke wucewa su wuce su wuce haka fa shekarunmu suke wucewa suke tafiya ya wanda yake ya zama saurayi amma bai tuba ba ko ya wanda yake ya yi furfura bai tuba ba samartaka ka ta ruɗe ka to yanzu ka zama shaib za shaib ya man shaba wa mata ba ya wanda ya furfura bai tuba ba wannan abun mamaki ne wallahi yaya wanda ake nemansa zai kwanta yana ta bacci alhali wanda yake nemansa shi kuma yana faɗake kai wanda yake nemanka yana faɗake yana bibiyarka kai kuma da ake neman ka wai kana kwance a zo a kwashe ka wannan rafkana ce kwarai da gaske wai abin da ake nufi mutuwa tana neman mu idan ta biyu tana ta lalume za ta kai mu lahira wajen Allah mu kuma muna nan muna rafkana muna bacci ba mu san ana neman mu ba malam yace al-kabiratu salisata al-kabiratu salisatu wal arba'un annamam yau za mu fafata akan wani mai wani laifi mai wani zunubi mai suna annamamu annamimanci Allah ka kare mu da annamimanci malayici وهو من ينقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد بينهم هذا بيانها وأما أحكامها فهي حرام بإجماع المسلمين وقد تظاهرت على تحريمها الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة قال الله تعالى ولا تطيع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير مؤتد أثيم وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام حديث البخاري ومسلم النميمانشي شيني babban zunubi na arba'in da uku a cikin littafin alkaba'ir na imamu az-zahabi waye annamimi shine wanda yake daukan zance tsakanin mutane amma ala jihatil ifsadi da nufin bata tsakani ya dau zancen wannan abin da ya faɗa ya naɗe shi kamar kamar kaset na rediyo ya je ya gaya wannan shi ai ya ce kaza ya ce kaza amma nufinsa ya lalata tsakanin wannan da wannan mai annamimanci shine mai ɗaukan maganar wani ya kai wajen wani amma da niyan ya ɓata tsakaninsu to wanda ya ɗauki zancen wani ya kai wajen wani ba da niyyar ya ɓata tsakaninsu ba to nan ba annamimi ba ne kuma nan ba aiki annamimanci ba yanzu ba muna makaranta ba ba muna karatu ba sai ka zo ka ɗebi maganganuna da na gaya maka yanzu sai ka je lokacin da mataka ta kawo maka tuwon masara miyar kuka mai yauki ka ja kaya ka ce bari in baki labarin abin da malam ya faɗa yau ka ta karanta mata ka ta ba labari kaga wannan laisa ala jihatil ifsad ba kayi bane da niyyar mai ka ɓata tsakaninmu da matarka kayi ne don ita ma ta zama 'yar sunna kuma ta nisanci annamimanci saboda mata akwai harkar annamimanci a tattare kaga wannan amin laisa ala jihatil ifsad ba wai don a ɓata ba ne yaro ne yake barna ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sai ka ɗauki abin da ya faɗa ka je ka gaya uban shi kayi ne saboda ubansa ya isa da shi ya yi masa faɗa ko ka gaya wa yayansa kayi ne saboda yayansa ya isa da shi ya masa faɗa ya gyara wannan aikin mara kyau ba kayi bane da niyyar ka lalata tsakaninsa da ubansa ka lalata tsakaninsa da yayansa to wannan ba annamimanci bane kenan duk wanda ya ga wani zai lalace ya yi kokari ya sanar da iyayensa ko danginsa ko yan uwansa akan ku kula da wani fa yana cewa kaza naji yana kaza kaza kaza to wannan ba sunansa annamimanci ba kaga irin abin da ake faɗa ai wani annamimi ne ya je haɗan da ubana wani annamimi ne ya haɗan da yayana wannan ba annamimanci bane dan ku lura da definition din man yanqulu alhadisa bainan nasi ala jihatil ifsadi ku rike wannan ala jihatil ifsadi da niyyar bata tsakani bainahu wannan shine bayanin annamimanci kenan daga yau an gane me ma'anar annamimanci daukan zance ka dauka ka kai can daga can ka kai can saboda me neman bata tsakani wannan shine annamimanci um a larabci akan ce namal hadith ila ghairihi ana nufin naqalahu ila ghairihi annamimanci alƙalatu bainan nas ɗaukan zance tsakanin mutane kamar yadda sheikh muhammad bin salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala ya faɗa yace naqlul qawli bainan nasi fayanqulu min hadha ila hadha fayati li fulanin wa yaqulu fulanun yasubbuka ya tashi ya dauki zancen wannan ya kai wa wancan ya je gurin wancan ya ce ai wane yana zagin ka فهو نم إليه الحديث ونقله daidai ne abin da ya faɗa ko ƙarya ne in dai ka ɗauki magana ko gaskiya ne abin da wane ya faɗa ka je ka ɗauka ka gaya wane da niyyar wane ya gane cewa wane maƙiyinsa ne to ka zama annamimi ai ka gaba ƙarya kai ba lalle wane ɗin ya faɗi magana akan wane ɗin amma me niyyar kan ɗauka ba neman gyara kake ba kana yi ne don a samu ɓatanci tsakaninsu ka zama annamimi haka kuma wanda ya ƙarya ya raya wata magana ya ce wani ya ce akan wani alhali bai faɗa ba shi ma zama annamimi ya zama buhut wa namima kenan wasu suka ce idan ƙarya ne ya zama buhut idan kuma gaskiya ne ya zama namima annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annamimanci takhta usila yana yanke zumunci duk wanda aka zo aka maka labarin yana ta zagin ka yana cin mutuncinka yana wulakanta ka yana tozarta ka ai ba za ka ci gaba da zumunci da shi ba sai ga ba ruwana da shi annamima tufarriqu bainan nas annamimanci jama'a yana raba tsakanin mutane tsakanin wane da wane sai ka ga wane da wane sadiqai ne abokanai ne amma wallahi saboda dalilin annamimanci sun daina gaisawa mai annamimanci zai zo samu daya sai ce kaga wane nan fa ka bi hankali da shi shi wani ce wallahi ka bi hankali da shi ai bai da mutunci zagin ka yake wallahi duk inda ya zauna sai ya zage ka kuma ɗabi'ar dan adam yana so a kawo mai annamimanci da daɗi wani ya kawo maka labari sai dai wasu da suka kafa wa kansu doka su kuma shi kuma duk wanda zai dauko mai magana ta suka daga wani ya ce wani ya soke shi kuma baya bari shi a'a da ya soke ni mai kama mai kai in kai wani abu je ka can in baka yi ba ma dai je ka can ni karka kawo magana ka bar ni kawai a matsayin ban sani ba kawai ka ta rayuwarka da shi ku ta gaisawa yana cutar da kai yana cutar da kai yana zaluntar ka amma baka sani ba tunda baka sani ba baka dau mataki ba ai a matsayin baka sani ba ne kawai ya barka a matsayin baka sani ba shikenan amma idan sun hadu sai ga ba sa gaisawa da juna ba sa amsa gayyatar juna kai ka ce sihiri aka yi musu aka raba tsakaninsu Allah ya ce fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi akwai masu raba tsakanin miji da mata yufarriquna bainal mar'i wa zawji jama'a annabi manci yana cikin kaba'irud dhunub annabi manci yana cikin manyan manyan zunubai kuma annabi manci sababi ne na azabar kabari duk wanda baya so Allah ya mai azaba a cikin kabari to wallahi kai annabi manci kawai ba ruwanka maganan ma ka ɗauki zance ka ce wani ya ma ka zaya ma kawai ka shiru ka ce ran da Allah ya ga dama zai jiyar da shi to me za ka ƙarar da shi don ka gaya mai ba abin da za ka ƙarar da shi to kar ka jefa kanka cikin azabar kabari don duk annami mai wallahi sai Allah ya mai azaba a cikin kabari kuma kar ka yadda ka bari majalisarka ko dandalinka ko inda kuke zama wani ya rinka ɗebo maganganu na gulma da sharri yana ɓata wani in ka ga ana yi ko dai ka hana kuka daina zama a wurin don wallahi za a yi muku burbuɗin azabar kabari sai an yayyafa muku suka ce anname matu min sababi azabin lilkabar sannan abu na gaba annamimanci ma sababi ne na a hana mutum ya shiga aljanna gaba ɗaya dan annabi ya ce la yadkhulul jannata qattat me qattat al qattatu annamam to yanzu kun ga wannan harka annabi wancin malin da ita ake ake cin kuɗi a wajen yan siyasa da manyan mutane yanzu akwai mutanen da Allah ya ba su girma kawai suna zaune jira suke a rinka ɗebo maganganun na ƙasa ana gaya musu sai a ta ƙulla gaba ce to za mu yi maganin sa ba wani ba akwai wanda shi kuma kawai aikinsa kenan ya ɗauko magana a can ya soke can akwai mutanen da an yi an yi a sulhunta su a ƙasar nan sun ƙi sulhuwa daga baya abin da ya bayyana wasu ne suke cin abinci a ƙarƙashin rashin sulhuwan nan ta suke bala'in annabi manci sai je ya zauna ya ɗebi maganganun da babu su ya ta gaya wa ɗayan shi ma wancan ya ɗebo daga can ya gaya wa ɗaya kuma ina ba ku shawara ko ‘ya'yanku ne yara kuka ga sun fara sifantuwa da irin wannan simfa da ɗabi'a to ku yi ƙoƙari ku hana su da yaro ya zo da gulma zai kaza ka buge bakin shi in ka sake zuwa kana kawo maganan wani sai na casa ka ba a yi a nan gidan ba a yi baba ya hana kul ka sa akwai yara annabi bai babu ta kawo maka gulma Allah kuwa ko ya girma haka zai ta zuwa yana sukan yan uwansa a wajenka a ta haɗa ka faɗa da 'ya'yanka kawai kar a gaya maka sai dai ɗan abin da aka yi wanda yake tabbatacce na gyara wannan ba laifi ba ne da an gaya ma amma mutum ya zo alajiyatul ifsad don ya zama kana fushi da ainihin wato ɗanka ɗanka ya sa ka kai fushi da ɗan uwan shi har ka yadda ka buɗe ƙofa akan wannan babba yake ko ƙarami haka annamimanci yana faruwa a cikin gidaje matan aure mata da miji ta ziga mijinta akan ƙannansa da yake riƙewa wallahi malam in ba kayi gaske ba yawanci mata ba ta shiri da ƙanin miji yawanci kaji mutumi na ce gaskiya ne wani ya ce na zauna a gidan yayana ban ji daɗi ba ba irin azabar da matarsa ba ta mun ba haka kurin wata rana sai na ga yayana ya zo ya ɗauko ɗumagi ya rufa da duka duka yana yaya mai na maka ce kai ka san me kai ka san me kai daga ina ya taho daga ɗakin matarsa ya taho kuma wallahi malam ƙarya take abin abin ba a yi ba shi kuma da yake gashi nan kumfa ne akan ruwa sai yadda iska ta yi da shi ana loda shi sai ya lodu kawai bai da bambanci da itacen gudu bale da ake ɗauko shi daga ƙasa a gulla shi a sama yadda aka yi da shi haka yake ai wanda yake da tunani ai baya bari a gaya mai magana ba tare da ya bincika ba in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu da haka in kana da mata biyu in baka zama don ba to za ka samu matsala Allah idan ka kuskura ka je ka auro annamimiyar mata to sai ta biyar da za ta yi ta raba ka da ɗaya matarka ko da ku uwar gidanka ne ko da ku amaryanka ne mata malam sun kware da ɗauko zancen ‘yan uwansu na ɓatanci su gaya mai gidansu da haka ka bi a hankali kar ka zo an gyara maka miyar kuka ta yi daɗi a ɗebo maganar wata a cutar da ita a gaban ka gobe ka je ka rufa ta ka ci mutuncinta ka bincika ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza an faɗa ka ce to hajiya ni dai tsakani da Allah muna zama ne saboda Allah amma yawan yawan ɗebo maganganun nan na yar ƙoki kina gaya mu ba ƙarya ta ki ne ba amma ba na son sa amma dai zan bincika ka fara girbe ta anan wata rana in ta faɗa ka ce naji ta mimir ce na ce miki naji ko ko ni yaron ki ne da kina so sai yanzu na ɗau mataki ba na yi bakin gamu ba naji wata ran kuma an faɗa ka ce kar a sake kama wannan magana in ba ka ba abin zai dawo kanki ƙwarai kuwa haka ake yi mataki mataki ne to kaga ka toshe hanya saboda ta mai da abin ya zama mai al'ada wata ta zo tana jifan irin iska ɗin nan a gaban mijinta a ai maza kam sai dai a wasu gidaje ba dai a gidan nan ba ai ba maza a gidan nan to wai ana nufin shi ba namiji ba ne yau kai ko ana maganan maza ma a ambace ka kamar yaya abinda ake a gidan nan namiji zai bari a wani abin ake yi a ba a baki na ba ai ka san ana yi za ta kulla tsayar kenan daga nan za ta fara loda ka kaga ta zuga ka cewa kai baka isa ba an keta gidanka an wulakanta gidanka saboda mai rauni ne kai sai ka ɗebi iska sai ka ce a gaya ma kana ɗiban iskan kuma a shekariya take yi ba su da kirki fa ba hana ka nake kai mata biyu ba amma wallahi ka bi hankali ita mace da kuke gani Allah ƙara musu albarka Allah taimake su iya yanda ta rena ka iya yanda za ta gigita ka iya yanda ka zama kaman mai tsaye a gidanka iya yanda kuma za a ji tsoron kawo maka wargin banza wata ta zo tana cewa ai daman ai na san cewa ai ka fi son wance sai ce eh na fi son ta din in za ki zauna ki zauna in ba za ki zauna ba ki haɗa kayan ki tafi ba fa shi ya faɗa ba wai so take sai ya faɗi magana ya ce mata baya son waccar ba gane ba ko ai daman na san ka fi son wance sai ta faɗi sunan kishiyarta to in ba ka yi da gaske ba sai ta sa kaka ce ni ba na santa wallahi ke na fuso ka zama diga ko ka yi shuru ko ka ce eh na fi santa din in za a zauna a zauna in ba za a zauna ba ko da ko baka fi son waccan din ba ai an gaya maka ne dan alatsa ka ai ita kuma abin da take so ka furta ka ce ba ka son waccar ko ka ce ba ka fi son waccar ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha ta zo take ce masa wai me yake ka damu kana ta Khadija Khadija Khadija bayan kad halakat ta riga ta mutu ba Allah ya canja maka wacce tafi ta ba yace wallahi Allah bai canja mu wacce tafi ta ba wallahi Allah bai canja mu wacce tafi ta ba kurin ya tsaya ana ya birki shiru kake ji namiji fa dole ka iya gugan kaushi ka san kafa in kai kaushi da yawa sai an mai girin girin girin ka zubar da me ka zubar da kaushi a ƙasa to a gida ma sai ka rinka zubar da kaushi amma fa wannan wani karatu ne na zaman gida ba kowa yake gane shi ba yawa duk wanda bai shiga daga ciki ba sai je kare a wajensa amma wallahi ina baka shawara ka zama tsayayye kuma mata akwai latsi latsi fiye da yadda kake tsammani da bugun ciki in baka fahimta ba yanzu za a gama loda ka yawwa ya rabbi amin Allah ba mu da Allah aurar da kai mutumi da dan sai dai kari ko to eh to in ka isa in ka je wurin matarka sai ka kira ni a waya ka ce in maka addu'a za ka yi kari ba wai anan masallaci cikin cikin cikin cikin bacaloli ba Allah raba mu da annabimanci to yana cikin kaba'irul zunub kuma malamai suka ce fil haqiqa hiya khuluqun zamin dabi'a ne abun zargi a banki kuma bai kamata ga mutum ba ya rinka da'a wa mai annabimanci la yanbaghi lil insani an yuti an-namam inji Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala yace mahma kana halu kowane irin hali yake da shi dan Allah yace wala tuti' kullu halafin mahinin hammazin masha'in binamimin ga yawan rantsuwa malam wulakantaccen mutum mai shegiyar rantsuwa annamimanci yake yawo da shi kullum yana yawo da annamimanci ya dauka a can ya watsa nan ya dauka a can ya watsa a can kar kai masa da'a Allah ya hana malam yake cewa ku koma can kan sharhi ko waqad um waqad tazaharat ala tahrimiha ad-dala'il ash-shar'iyya an samu dalilai na shari'a da suka bayyana suka fito fili min al-kitabi wa sunnati da suke magana a cikin al-qur'ani da sunna da suke magana akan haramcin yin annamimanci a tanan ayan na karanta muku wala tutai kullu halafin مهين مشاء هماز مشاء بنمين kullun sukan mutane shine mai hammaz mai suka ko dai ya suka da baka ko ya zinde dabi'ar su kenan shi wani malam yadda yake kana tashi a wurin sai ya zage ka kuma kula da wani abu guda duk inda ake yi da mutum in dai ana yi da kai jikinka sai ya baka in dai wuri ba sa yinka kana zuwa wurin za ka kawai bari kai maza ka wuce don ka san nan gurin kama ana yi da kai jinin mutum yakan bashi ya gane wani lokacin abokanai uku hudu duk inda biyu suka hadu sai sun zagi sauran duk inda uku suka hadu sai sun zagi biyun duk inda hudu suka hadu sai sun zagi ɗayan bayanan wani wace irin abokantaka ce babu ukuwa babu kauna ya zo a cikin bukhari da muslim manzo Allah ce la yadkhulul jannata namam a wata riwayar la yadkhulul jannata qattat a lafazin bukhari la yadkhulul jannata qattat al-qattatu shine annamam mala yace wa fil hadisi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يؤذبان manzo Allah wata rana ya zo wucewa ta wasu kaburka guda biyu ya kansu a wata riwayar jadidai ne sababbin binnewa ya ce wallahi waɗannan kaburukan guda biyu yanzu haka ana musu azaba kan wani abu sai annabi innahuma la yu'azzabani waɗannan kaburukan guda biyu yanzu haka ana ce musu azaba ya ubangiji ya rabbana ya Allah Allah Allah Allah Allah ka raba mu da azabar kabari in gaya muku wani abu guda jiya yiwuwar haka kamar zazzabi ya dame ni sosai sai na ce bari ne wani maganin da ake na gargajiya mai amfani na siraci da ake tafasa ganyen darbejiya wanda duk zazzabi ko typhoid ko malaria dame shi ko ciwon jiki na yi wannan za ka tafasa ruwa ne ya tafasa da gaske da ganyen darbejiya wani lokacin ganyen gwanda ganyen mangoro ganyen gwaba wannan kada mutum ya kuskura ya rabu da shi a rayuwarsa da kaji biri-biri ka fara buga za ka yi mamaki sai dai su ta ganin ka kana yawo a titi ce ya jiki ka ce na warware ya yi wallahi malam wani abu ne mujarrab na san yanzu kwayoyin nan sun yi tsada kuma dinninci na iyamurai ne ma ba sa aiki amma kaga dai ganyen gwanda na Allah ne ba na iyamuri ba ne kaga ganyen gwaba ma na Allah ne kaga darbejiya ina gaya muku wannan duniya ta ji dan na ji wasu suna cewa wai wai kai maganin gargajiya kake na ce to mu me ba ma yi ma ai sai gaskiya ne muna yin daban da ƙarya kam ko ai zai taimaki wani yanzu wani bai da kuɗin da za a mai allurar typhoid ko na wallahi guda gane warkewa za ka yi tas na je na zuba wannan abun na ɗan shiga daman shiga ake ka kwaɓa kayan ka shiga ka lulluɓa da bargo da na ji turirin ne yana buga ne wallahi sai da ne hawaye la ilaha illallah na ce yanzu wannan wuta ce ta duniya ko da ita Allah ya ce zai mutum azaba wallahi ba za mu iya ba zafi malam to kuma zafin shine maganin tiririn nan ya ka shaƙe shi ya buga ka sai ka ga kayi gumi sharkaf kamar kayi wanka duk cuta kake zubarwa kana tashi ai da na tashi na miƙe sai na ji ina ma akwai wata ƙasa a kusa ne in kwashe ta a bani cebur kawai in kwashe ta Allah nake gamu to mahallin shahid shine na ce dab yanzu wannan ni in ji mata ta suka ce ni yasu yanzu wannan aka ce kurin za a sa ka a ɗaki ne a taimaka azaba da ruwan zafi ba wai ya taɓa jikinka ba kiriri kawai wallahi ya ishe ka bala'i na ce Allah wallahi ba zan iya wa wutarka ba na gaza wallahi ba zan iya ba kuma ina neman da duk wani musulmi ya Allah ka kare shi daga wuta amma ka jarraba wannan ka gani wata rana tsautsayi ya sa Allah kiyaye ka dan dora wannan tafin hannun naka wani ya dan ajiye gaushin wuta haka ka dan dora hannu ka ji pat iyu za ka yi wannan fa na duniya ne ba na lahira ba inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama ka sako ne guda biyu ku ya ku yaƙi zazzabi da ciwuka na jikinku da wannan siracin yana da muhimmanci ya Allah ka bani lada akan wannan bara ta magani da na ba waɗannan bayan Allah sannan kuma ku yi ƙoƙari idan kuna yin ku rinka tuna mutuwa ku rinka tuna kabari a shigar da kai ɗaki kurin a rufe ka ba iska shi kaɗai ya ishe ka bala'i ba sai an sa ma wuta ba wallahi wani dan uwa yana ban labari yace a cikin wasu kurkuku inda ake yi wa mutane azaba mala ya Allah ya Allah karka jefa mu hannun dan adam da zai azabtar da mu ya Allah Allah Allah a rayuwar mu ya Allah kai mana alfarma kada ka kai mu wani lokaci da dan uwan mu mutum zai rike mu ya mana azaba ka san me suke malam gini ne ake tonawa iya tsawon mutum iya fadinsa kap kap a tsaye haka sai a mai kofa kurin azabar da za a maka kurin sai a tura ka ka shiga lab yadda ka san an saka takalmi a cikin kafa ko kafa a cikin takalmi ka shiga haka kawai sai a kawo marfi sai a sa kwado kawai sai a tafi a barka kana tsaye ba iska ba motsi ba zama ba karkata kai ba tsugunawa don komi cif cif aka yi ka kullum sai su barka haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace wallahi malam wani lokacin ana bude mutum kawai sai dai kaga ya fado ya mutu wannan dan adam ne yake yi wa dan uwansa azaba ya ubangiji muna roƙon Allah Allah Allah kai mana wannan alfarma kada ka jefa mu hannun wani dan adam da zai mana azaba to jama'a ƙarshen tika-tika-tik don mutumin da Allah ya jarabe shi da wannan ciwo na annamimanci haɗa wani da wani haɗa wuri haɗa miji da mata haɗa amini da amini haɗa aboki da aboki haɗa makoci da makoci haɗa yaron kasuwa da mai gidansa haɗa yaro da uban shi wallahi wannan zunubi ne da yake kai mutum wutar jahannama kafin ka je wutar jahannama akwai kabari ma to bari ku ji wannan hadisin wanda Allah ce wannan kaburka guda biyu nan ma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin ba wani babban laifi ne can a zo a gani ba sa ake musu azaba na daya amma innahu kabir amma innahu kabir annabi ce to duk da dai babba ne amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min bawlihi dalilin da yasa ake yi wa wannan na cikin kabarin azaba irin mutanen nan ne da in ya zo yin fitsari baya suturcewa sai ya zo bakin titi sai ya kwance wandan ya zubar wa duniya a harkokinsa kowa ya gani kana ganin kai tsagera ne ko kai baka da kunya ko ba komai wai an yi wai an yi wani magana ce minina ba kowa yana da shi ba wai meye ne ba kowa yana da shi ba za ka ci gidan kuren da ka kwanta a kabari ba a zuwa a yi fitsari ko bawali inda wani zai ga al'aurarka shari'ar musulunci fa ce na ta yi hatta kwance wando in za ka yi tsuguno in a fili ne yadda ake ganin ka ba a kwance wando a tsaye kwance wando a zare shi za ka kwance lawurje tabbas amma idan za ka cire shi sai ka tsuguna kana tsuguna ka kai ƙarshe sai ka zare shi haka marawayo wanda bai iya ba shine zai kwanci laurjansa tun daga sama ya sake shi kafin ya tsuguna kuskure ne wannan in wani ya zo wucewa sai dai ka ji ana subhanallah to zarta kai ne wani ya zo zai yi fitsari a wani guri bai iya kwance wando ba ashe hanya ce mata suna wucewa ya kwance wandon na malamin sai ga mata sun zo wuciya sai gudu suna ihu wayyo Allah wai wayyo Allah wayyo Allah suna gudu me ya faru ai wani ne ya cire wandansa saboda al'ada ba ta saba ba in a ƙasa arna ne inda arna suke arnanci wannan ba wani abu ne amma inda musulmi suke ba za su yadda su gani ba saboda ganin al'auran wani yana sabar da fushin Allah saboda haka ya kamata musulmi su gane daga cikinmu akwai wanda cire wando ma ba su iya ba wannan bawan Allah shi kun san laifinsa kawai zuwa yake yana fitsari inda yake mutane suna ganin shi da haka duk inda za a yi fitsari to a sa kwano a suturce kuma in an suturce din gini mai tsawo ta yadda ko da mutum ya miƙe zai ɗaure wandonsa mai wucewa ba zai ga al'aurarsa ba da gidajenmu da gidajen manmu da kasuwanninmu da ma'aikatunmu don Allah mu kula da wannan sunna da saboda yin fitsari a bakin titi haka ko da mota ne mutum yana tafiya tsakiyar daji in mutum zai fitsari sai dan fakin gefe sai gangara ƙasa ta yadda duk wanda ya zo wucewa ba zai ga al'aurarka ba kar ka manta kai ɗin fa baban wani ne baban wani ne ɗanka ba zai ji daɗi a ce ka je ka buɗe al'aurarka wani ya gani ba to wannan laifin farko kenan fassara ta biyu la yastatiru min baulihi idan ya yi fitsari baya tsarki na irin tsarkin nan da ake hanyar fitsari ko tsarkin dutse ko na ruwa kawai da ya yi wandonsa yake ja wanda suke yin fitsari suna jike wandonsu wannan haramun haramun kuma yana jawo azabar kabari duka wannan fassara guda biyu ake yi la yastasiru min bawli malamai suka ce kuma duk abin da annabi yake nufi kenan da haka musulmi dai idan yayi zaguno to sai ya goge gaban shi abinda za ku yi mamaki malam akwai wasu banɗakuna yanzu da ake na zamani ko a airport ko a kasuwanni ko a gidajen wasu sai ka shiga gidan banɗakin musulmi ka tarar daga wurin tsuguno amma ba buta kun taɓa lura koyi suke da arna inda ka je banɗakin arne arne kazami ne fa wallahi ko hotel hotel ɗin suka je za ga ga gurin tsuguno amma babu buta saboda su ba sa tsarki shi yana gama fa wanda su yake sawa wani ya ce yau ai malam masu tsafta ne a cikinsu ma suke in sun yi bayan gida suka yi kashi a karamakumullah suke dan sa tishu su goge wani ai yana gama kashin da ya gama numfashinsa ya kare kawai jins ɗinsu yake ɗagawa ai shi za ka ji suna wari yayi dan ma wasu na sa turare arne kenan amma musulmi yaya za a yi bayan gida ya tashi da dagwalo a duwawunsa ai ba zai yi ba ai ba za ka iya ba ai ji za ka yi ranar kawan baka da lafiya amma arne adi musulmin kwarai ya za a yi fitsari ya tashi kurin ya saka wandonsa bai yi tsarki ba bai goge gabansa da tishi ko dutse ba to wallahi sai ka tarar da ban dakunan su malam babu buta babu kuma irin ɗan shawan nan ta hannu da ake yin tsarki da ita to in akwai tishu ɗan dama-dama to suna saka tishu kenan amma tishu ma ba ta iya wankewa ruwa shine maganin komai don ka sa tishu ka gogoge ai da sauran dagwale-dagwalen amma haka suke yawo to wannan kuskure ne ba daidai ba ne ko ga mutum ko a airport ko a wani guri ga gurin fitsari a tsaye za ka zo ka yi fitsari a tsaye amma babu gurin yin tsarki babu famfon da za ka ɗiba babu ko tishu ma sai in ka fito ne sai a ce ga tishu to wannan tsarin banɗakin bai dace da banɗakin musulmi ba musulmi ya kamata in yi banɗaki na zamani to ya yi wajen tsuguno kuma ya yi abin tsarki ana yin abin tsarki a hannun dama ake yinsa in ka yi shi a hannun dama ka matsa hannun hagun sai ya wanki amma ba buta ba abin tsarki to ya ake so a yi kenan kawai mutum ya yi tashi a'a ba daidai ba ne ba Allah ganar da mu rashin suturtuwa da rashin wanke bawali yana jawo azabar kabari wa amal akhar fa kana yamshi bin namimati wanda Allah ce na biyun shi kuma an namimanci yake tafiya yanzu ko da mun ruwan sanyi yana dauka wani shayi ne lafiyayye masallacin nan kun iya tadlisi yana yawo da annamimanci na muku bayanin mai annamimanci ashe yawo da annamimanci yana sabbaba azaba kabari thumma akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfayn ko fashaqqaha isnatayn a wannan riwayar ya dauki zarbar dabino itacen dabino ya yaga gida biyu wa gharada fi kulli qabrin wahidatan annabi ya dasa a cikin kowane kabari baya daya itacen dabino ya samu ya daddasa akan kabarin wannan shine dalilin da kake ga wasu suna dasa danyen itace akan kabari wa qala zan yi bayani akai la'allahu yuqa an yukhaffafu anhuma la'alla a sauƙaƙa musu azaba malam yayi basa kafin itatuwan nan guda biyu su bushe wannan hadisin ya gabata hadisi ne sahihi ingantacce to yanzu in kun fahimci hadisin ingantacce ne kuma ya nuna mana hadarin waɗannan laifuffuka guda biyu rashin suturtuwa da bawali da yawo da annamimanci abu na biyu yana jawo azaba ta kabari kuma ashe dan karamin abu zai iya sa a maka azaba a cikin kabari to waɗanda suke zuwa su ɗauki ɗanyen itace su ɗora a kan kabarin mamaci wa ya gaya muku ana yi wa mai kabarin azaba ko fa ɗaliban ilimi ne karatu muke maganan an saba iyaye da kakanni ana yi ku aji wannan shine asalin dasa ɗanyen itace akan kabari yanzu shi annabi da da sallallahu alaihi wasallam da ya dasa ɗanyen itace akan kabarin nan guda biyu ba Allah ne ya sanar da shi cewa ana musu azaba ba to yanzu kai muna na zato kake yi wa mamacinka hada zaka dauki itace ka ka dora mai to kuma waye sanar da kai ana yi azaba kaga fa an bi diddigi ma fa wato za a ce wato kai kai ka ma zo ka sa mai itace wato ka dauka ma azaba ake masa kenan shi yasa a rinka yin abu da ilimi da bincike sannan shi annabi ne Allah ya sanar da kai kai wa ya sanar da kai kai to dan me yasa mutane suke yi me yasa mutane suke yi wallahi akwai kabarin wani bawan Allah itacen wato aduwa na gani a tsakiyar kabarin malam ta huda shi ka san me ake cewa a ce a ai wannan wali mai aduwa kenan wai wali ne wani ne ma ina jin dan keta ma da yazo dasa mai itacen sai ya dasa mai itacen aduwa mai kaya a tsakiyar kabarin sa wallahi kuma aka kewaye kabarin ana zuwa ana bauta wai wali mai aduwa ka san me yasa zama wali mai aduwa ba fa aduwa yake raba mutane ba a'a bayan ya mutu ne aka ga tsakiyar kabarin sa bishiyar aduwa ta tsuro a tsakiya ku daina yi wani kuma ina irin bishiyar na mai yar kacau kacau din nan to da aka zo aka yi mutuwan sai wani ya kafa masa wannan itace a tsakiyarsa can bayan shekaru sai bishiyar ta tsuro ta girma ka ce a nan fa kabarin wani wali ne wani wali wali mai kacau kacau to shine malamai suka yi bayani dashe dashen itatuwa da ake akan kabari bai da dalili in kuwa kun tabbatar mamatanku azaba ake musu to sai ku dasa musu kuma kaga wannan aikin annabi ne abubakar bai zo ya ci gaba da yi ba umar bai zo ya ci gaba da yi ba saboda bai sani ba da allo da ake sawa a jikin kabari wani ya mutu a je a yanko wani allo alaji wani wani na unguwa kaza na wajen yan kekuna shekarunsa kaza kaza ya rasu ranar kaza daidai karfe biyu da rabi da minti uku da sakon ashirin da biyar haba alaji haba akara yana da shekara kaza amshakin nan kasuwa ne wane ne wane ne allah ji kansa wa ya saka babu to wai dan wani ya zo kabarin ya duba ya ga wane sai ya rage mai azaba kawai ba laifi a iya sa alama ko dutse haka kamar yadda riwaya ta zo shek nasiruddin albani ya kawo dan dutse haka wata alama dan mutum in ya zo ziyara ya gane kabarin babansa amma ba wai ayi allo a zo a rubutu ba da allo da siminti da kafa bulo da tayil duk bid'a ne ba shi da tushe ba shi da asali da haka ku sauƙaƙa wa iyayenku ku sauƙaƙa wa ƴan uwanku daina musu abin da shari'a ba ta yi ba qawluhu wa ma yu'adzabani fi kabirin fadin su cewa ai ba wani babban laifi yasa ake musu azaba ba ai laysa bi kabirin tarkuhu alaihima aw laysa bi kabirin fi za'mihima wato so ake fassara mana cewa ba wai babban abu bane ba wato ba wani babban abu bane su bar wannan abin amma ba su bari ba laysa bi kabirin fi za'mihima fassara ta biyu su a wajensu suna ganin ba wani abu ne mai girma ba amma wa innahu la kabirun a wajen Allah ai saban Allah koya yake babba ne a wajen Allah idan zaka saba wa Allah ba wai saban zaka duba ba wanda zaka saba zaka duba wala ya za qala fi riwayatin ukhra bala innahu kabir a wata riwaya ce ai bari ma wannan babba ne wannan hadisin ya inganta wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tajiduna sharran nasi dhal wajhaini Allah kiyaye annabi yace za ku samu mafi sharri a cikin mutane mai fuska guda biyu allazi ya'ti haula'i bi wajhin mai zuwa waɗannan mutane da wata fuska wa haula'i bi wajhin waɗannan yazo musu da fuska can yazo musu da wata fuska nan kuma yazo musu da wata fuska wannan shine mafi sharrin mutane dhal wajhaini hadisin bukhari da muslim riwayar imam abu huraira wa man kana zalisanai ne akwai mai harshe biyu kuma in yaje can tar tar tar tar tar harshen sa haka kuma in yaje can tar tar tar harshen sa abin da ya faɗa a can ba shi zai faɗa a nan ba fuskar da zai muku nan ba ita zai wannan ba ai sai ka ji ana cewa kai wani fa ka ba hankali mai fuska biyu ne kar ka ga ya zo na yana ma dariya yana kaza in yaje can wallahi sare ka zai wallahi malam akwai wanda na rantse maka Allah ɗaya ko inda sai ya samu duka ya sassare ka sai ya sassare ka saboda tsabar kiyayya mutane malam lamarin su sai addu'a shi yasa yana muku wasiya almajiran wannan majalisi kar ku rinka sakaci da falaki da nasi da kulhuwa duk wanda yi magariba ya rinka kulhu wallahu uku falaki uku nasi uku duk wanda yayi asubahi ya rinka kulhu wallahu uku falaki uku nasi uku maganin matsiyata kenan in ba haka ba wallahi sai sun kifar da kai wani ai dan uwa malami ne mai wa'azi yace wai shi fa jikinsa biribiri yake ta ji wani abokinsa yace kai ka dage fa za su kifar da kai wallahi ka dage da zikiri zikiri shine makamin wanda ba shi da makami na ƙarfe zikiri shine maganin duk wani maki wallahi wani ya zo ya same ni shekarun jiya ya same ni bayan asuwa mutum ne a tajiri ya ce malam ka taimaka mu ce me faru ya ce wallahi malam na yi shekaru gaba ɗaya ban da lafiya kullun ciwo ya ce malam ga arziki Allah bani akan ciwon nan ba likitan da ban je na gani ba a ce ba komai ce wallahi wannan akan larura nan na kashe a lokaci guda ɗaya a shekara ɗaya sai na kashe sama da naira miliyan goma sha biyar amma har yanzu malam sharkaf nake ina cikin wannan ciwon kuma abin ya tsallaka har iyalina na ce kaga aida cewa aka yi kaje ka tsebon shinkafa da wake ka dafa ka yi wa talakawa sadaka ka rinka zuwa sallah asubahi ka rinka zikiri safe da yamma ka rinka karatun qur'ani da baka yi ba kuma anan maganin yake duk ciwon da kaje asibiti kaje kaje kaje kaje kaje kaje kaga ba wani nasara kuma adoyi wallahi da yawa malam sammu sihiri ake wa mutane kaga yar kasuwan nan da kake zuwa kaga dan rufin asirin da ake gani kaga yar motar nan da kake wankewa kana yawo kaga yar rigunan da kake sawa kaga dan gida da ka zo kana ginawa kaga dan rufin asiri da kai kai babanka umara ka kai mafiyarka kaga dan aiki da aka ka samu kana dan canja yan shaddodi kana waye kaga dan kaza wallahi malam wani baya so sai ya yaƙe ka akan wannan haka muke rayuwa da ‘yan uwanmu muna tare da su matsiyata malam a ɗari biyar zai je ba wa malami boka a je a jefa ka cikin bala'i kai ta fama da ciwo har yanzu kwanan nan wani mutum a kawun shi attajiri iya attajiri malam a kasuwar su lamba ɗaya ne ya ce malam amma zan gaya maka gaskiya wallahi ina shiga kasuwa da na hango alajiwa ne sai gabana dam ya faɗi kuma ban isa in wuce ba sai ta kofar shagonsa can ma da na bi layin can in na haɗu da wani wallahi sai gaba na ya faɗi kuma malam a tarihi da yara na ne a kasuwa ya ce malam na kasa gane wannan abu faɗuwar gaba sai in tarawar jiki na ce to kaje sihiri suke maka sammu ne ko muguwar hassada idan mutum ya sa ka a gaba wallahi in ba ka yi da gaske ba sai ya kifar da kai mutane kuna ta shirme kuna tara kuɗi amma ba kwa tara ya za ku kare jin daɗi da kuɗin an gaya muku ku bi addini in kun samu kuɗi ku nemi azkar ku kare kanku bayan bindiga da za ka saya ake ka ajiye don ka kare kanka daga barayi to akwai zikiri kuma ƙwarai ko da gaske mutum zai zo ya zauna mana ya tara kuɗi baya baya baya addu'a ya hauka nake zan zo in tara kuɗi irin na waɗancan alhazan bana bana raba mutane sadaka wallahi bai zai yiwu ba ai ba zan taba fashin sadaka da taimakon mutane ba ai in kana son ka samu kariya a rayuwar nan Allah ya baka to kai ma ka sake wa wani ka ba wa yara su kai musu walfaya ka ce ku ci ku ci ku ci ku koshi kuma ku yi wa baba addu'a ka je ka sake a wajen amma mutum yana tara kuɗi bai tanadi yadda zai tsare ya zai rayu da kuɗin ba dan ƙauyen mai kuɗi ba ƙauye kurin ba ka ba da sadaka kana shirme a wannan rayuwar kana wallahi ba za su kyale ka ba kar ka ba da sadakar kar ka yi aikin alkhairin sai sun kifar da kai kasuwar sai sun hana ka zuwa wallahi ba mulki kake ga darar shi ba ba ofishin gwamnati ba wallahi za su zo sai sun hana ka zama a ofisin wani mutum yake ce mun yace malam wallahi wata ran ofis ina naje da sassafe kullun naje daga jini dan an yayyafe shi da jini yaga kujerar sashar kaf an yayyafe da jini yaga kofar daki kofar ofis din nasa tile ne amma ya ganshi a bare ashe barewa suka suka je suka zuma masa wasu layu da guraye an je an ɗebo jini an masa yayyafe ya za ka yi na ce kai kuma ka je ka sa a wanke gurin tayil ɗin gaba ɗaya ka ɗebi kuɗin ofis ɗin ka ɓare shi gaba ɗaya ka sake sabon tayil kuma ka je ka samu ɗaliban ilimi su sauke ma suratul baqara tas a cikin ofis ɗin ka ce mu buga da ku dan abu kazan idan mutum yana jin cewa shi matsafi ne matsiyaci ne matsafi ne kai kuma ku buga da shi da qur'ani da askar wallahi da ka ji buri-buri sun saka a gaba ka ce wai ai bacci bai kama ne ba ka rinka kwana a tsaye ka sha mamaki wallahi tsoron ka za su rinka ji amma mutum ya zo ya tara dukiya kwana yana bacci mutum ya zo ya tara arziki ga aikin alheri baya yi yau ina za ka zauna lafiya da zai yi bai haka mulki kuna mulki kuna mulki kuna mulkar mutane sai su kyale ku dole sai mutum yayi ya zai tsare mulkin ta hanyar sunna azkar addu'o'i da roƙon Allah daka ina ba ku shawara a ƙarshen karatun nan duk wanda yake za ni'ima ne yana da wata ni'ima da da wata dama da yake da ita wallahi tallahi ya dage da zikiri da addu'a da roƙon Allah zikirin safe zikirin yamma zikirin dare wata mata take gaya wa mai gidanta tace haka muke zuwa in zamu kwanta mana ni in zauna a bakin gado in ta addu'a ina shafa jikina ina tofa amma mutumin nan kafin na gama ya fara gwarci kar kar ta ce yanzu alhaji yanzu alhaji kana da wannan matsayi kana da wannan dukiya ai dole in an maka sammu ya kama ka ka zo ka kwanta baka addu'a ni da ban da komai ni mataka ne komi ko dubu ɗari ban da shi a ajiye amma ban yadda in kwanta ban yi addu'a ba amma kana kwanciya baka addu'a na ce wallahi gaskiya ke gaya mai da sun jefo mai nan da nan sihirin nan zai daddatsa shi saboda baya addu'a ibn qayyim ya fada yi yace jikin da ake yin addu'a duk jikin da ake mai addu'a kamar gini ne da aka inganta shi idan an jefo sharrin zai buge shi amma ya fadi kasa saboda yana da karfin zikiri da addu'a yace kamar gini ne yanzu da zaka jefi ginin nan da alli zai dake shi zaga alamar allin amma me faduwa kasa zai yi to kai ma haka za su karanyo maka wani bala'in wallahi malam kana kula da addu'a da zikiri da sallah akan lokaci wallahi malam sai dai su ganka barai za su ce an buga an buga me yake yi wannan sai a ce ai shi ma matsafi ne ba wani tsafi tauhidi ne kawai wani ya ce wai ya fito wai ya ci karo wai da wani kwado wai kullun ya fito kwado kwado yake haduwa na ce baka karanta ayatul kursi kai bal da dan banza ba abin da zai same ka wallahi kwanan nan wata mata take cin wai kullum idan ta fito gidanta wai sai ta tarar da wai wasu kadangaru a kwance a kofar ɗakinta na ce ki zikiri lafiyayye ki karanta ayatu ibdalu sihiri ki karanta fatiya mai ƙarfi ki karanta ayatul kursiyu ki tsallake su ki nemo abun kwashe shara ki kwashe su ki zubar da su ba abin da zai same ki malam sihiri ana sihiri a cikin wannan al'umma mutane ba su kirki amma shawara ta ku daina kwanciya ba ku addu'a shawara ta ku daina fita ba ku addu'a shawara ta ku rinka zama a masallaci lokaci lokaci bayan asubahi kuna addu'a kuna neman kariya Allah wala duk wanda zai zo ya zauna wai baya zikiri wallahi malam rayuwarka arhani a hannun matsiyatan nan haka wancan mutumin malami ne ce ya ji buri buri sai dan uwansa malami ya ce kaga zaka yaudar kanka malam yace wallahi tallahi ka je kama ka kama zikiri annabi kansa an masa sihiri kuma sihirin ya kama shi manzan Allah fa duba ne karewar zikirin amma ta dalilin sihirin da aka yi masa Allah ya saukar da addu'o'in zikirin falaki da nasi dalilin saukar su karya sihirin da aka yi wa annabi ne sai wani ya zo ya ce wai shi ustaz ne wai bare rinka zikiri baka karatun qur'ani baka neman kariya ina ka rinka yi kuma suratul baqara tana da muhimmanci manzo Allah ce iqra'ul baqara ku rinka surat karanta suratul baqara yace la yastati'uha al batala matsafa ba sa iya gwarawa da suratul baqara barin barku anan wani wani lemo ne wani lemo ne na shashi ashe leman nan wato karsashi yake karawa sai mu yi daga nan ba zuwa karfe uku barin dakata anan abinda na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wannan ne na kuskure ko tun tuba insha Allah ya fi mana insha Allah wata mai zuwa da rai da lafiya za mu karasa wannan babi na annamimanci Allah raba mu da annamimai na fili da na ɓoye Allah in sun annamimanto Allah ka rufe bakin nasu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan baiwa Allah ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan Allah malam idan mace kafarta ta bayyana a lokacin da take sallah ko da a cikin daki take ba ta da sallah ko kuma tana da sallah a tana da sallah amma ta yi laifi tana da sallah amma ta yi laifi ta yi kuskure ba a so mace a ta bayyana jikinta a lokacin da take yin sallah ina mace za ta rufe yayin da za ta yi sallah ko kuma idan za ta fita idan za ta yi sallah inda za ta rufe ya fi yawa sama da yan za ta fita in za ta yi sallah za ta rufe dukan jikinta gaba ɗaya mayafi za ta sa tun daga sama har ƙasa ko ina ta rufe shi kirib haka ake so tana ganawa da Allah kenan in za ta fita kuma za ta sa hijabi ta ɓoye dukan wurin fitina da na sha'awa da wani ka iya yi a tattare da ita za ta iya fita tare da saka hijabi da niƙabi da sa yalwatattun kaya in ma ba a sa hijabi ba a sa mayafi mai faɗi da zai lullube jiki ga baki ɗaya wannan shine musulunci kuma shine mutunci kuma shine kima idan kuka watsar da wannan to za ku aurar wa kanku wulakanci da tozarta Allah ne faɗa ya yi nabi qul ya zuwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima haka hijabi addini ne hijabi shari'a ne hijabi musulunci ne musulmi mata musulmi ku kimanta kanku ku ƙara wa kanku daraja da matsayi a wajen Allah ta hanyar sanya hijabi da lullube jikinku duk wata da'awa duk wani zamani duk wani yanayi da zai jawo a nuna muku rinka fita kuna bayyana tsiraicinku wallahi ba ci gaba bane illa ci baya kuma shine gatanku kuma duk inda mace mai hijabi take ta rufe jikinta a mutunta ta a kimanta ta a kuma daraja ta waɗanda ake ɗaukan su aiki a shaguna ku ji tsoron Allah ku daina bayyana tsiraicin ku a kasuwa ga mace kawai daga an ɗauke ta aiki a shago ko wani sto yar musulma kawai sai kaga tana bayyana tsiraici sai ka ce aikin shagon sharaɗi ne ta bayyana tsiraici kin buɗe jikinki kowa da zai zo ya sai kaya ya gani kun mutum ɗaya ne zai iya auren ki akwai rashin hankalin da ya wuce wannan ko mace ta zo tana aikin gidan mai daga zuwa kina aikin gidan mai sai ki bayyana tsiraici wa ya ce miki ana aikin gidan mai ba a lalube jiki kuma idan kin sa hijabi kina ba da mai ba za a sai man ba ko daga mace ta shiga makaranta tana koyarwa shikenan sai ta fara kwalliya tana bayyana tsiraici su ta ƙauyanci gani suke wayewa ne ba san ba ana ganin su gidadawa ba sani ba gashi nan zaki zo ki gama bayyana tsiraicin naki ki ta yawo mijin da zaki aura ma ya ishe ki tashin hankali yanzu maza wallahi tsada suke yi tsada ga sanan barkace a gabana amma ba sa tabuwa wallahi abin da na faɗa haka ne ko ba ka bane yawwa da haka ki tsaya wadda suka yi na kwarai din ma yaya malam zaka ga yarinya mutahajjiba mutanaqqiba mutahashima mace mai kamala amma wallahi sai ta shimala a taimaka mana da addu'a Allah kawo wani aure wallahi saboda yanayi ya juya iskar ta kada ballantana a mu irin environment ɗinmu nan wai yarinya wai ta rinka yawo tsiraici za ki daɗe a ƙasa wallahi ko ɗan iska yana son ya ba da labari ya ce matarsa mahaddaciyar ƙur'ani ɗan iskan duniya ne da kake ji waya aka yi ne haka da haka abin tausayi ne mata su rinka rayuwa ba sa rufe jikinsu ba sa kulawa da da da ainihin wato jikinsu kuma ku sani duk macen da take mai kunya mai kamala mai lullube jikinta ita ce mai daraja mai kima da haka ki zo kina tallata jikinki a duniya kowa yana ganin ki arha zaki zaki gama akwai kwanciyar kabari zaki gama kuma ke mace ki sani kina da wani lokaci ne gajere duk inda kike da gadara da budurci da nuna wani abu da ke da shi a duniya iyakacin abin da zaki ba zaki wuce shekara goma kina nuna wannan abin ba duk inda kika shekara goma wannan na baki awo ne mai yawa za a ce da Allah matsa akwai ƙanana masu tasowa ba ke ake nema ba shisa za a gansu a zaune sun daɗe sun girma sun girma sun girma auren ya gagara saboda mai ta riga ta lalata tarihinta da bayyana tsiraici da shiga cikin maza duk maza sun yi rayuwa da ke duk sun tattaba jikinki wa zai yi dai aure ki ai duk macen da ta kuskura ta bari namiji yana shafa jikinta yana taba ta ya gama da ke ya cuce ki wallahi shi sa kuke dadewa a ƙasa sai dai kaji ana cewa wallahi aljanu ne da su ba wani aljanu su kada su ne aljanu kansu dan wata ita kanta aljana kanta ce wallahi kaga wata ta dade shekara arba'in arba'in da wani abu hamsin wata yarinya ta kira ni ta ce malam arba'in fa na dade da wuce ta har yanzu ba labari na ce ke koya aka kike ƙasa har zuwa wannan shekarun ta ce wallahi malam kai min addu'a na ce anya baki ɗan yi wasanni ba ta ce gaskiya na yi wasanni lokacin lokacin da suke da ɗan shekarun na budurcin ai haka ta yi ta yi a saka siket a matsa jiki a ki a sa hijabi ana yawo sun gama ganin ki sun yi fatin da ke sun je sun yi picnic da ke an je event center an kama hannunki an yi rawa da ke an ɗaɗɗauki hotonki duk sun yi sun gama da ke za a tashi karab kacab ba mai aurenki a cikinsu yaudarar da suke muku kenan ba kwa ganewa namiji mayaudari ne ba karami ba wallahi sai wanda Allah ya kare sai wanda Allah ya kare da haka mata ku daina yaudarar kanku kuna bayyana tsiraicin yanzu wata kurin daga dan samun aiki ta gama yadda diplomar ta ko NCE ta shikenan ta jefar da hijabin ta za ta rinka fita aiki da wani gele na munafurci dan karat a kirji kina gani wannan dan albashin naki na 13 17 21 da biyu wallahi bai isa sama miki mijin kwarai ba zaki gama shafe shafen hodarki ki gama tas ki zo ki nemi waye dan kwarai da zai aure ki shi wancan dan iskan da yake miki iskanci shi dama ya saba yayi miki yayi wa kawarki in ya gama da ke tsallaka can aikin su kenan shi shanshani ne ko ina ya ga dama zuwa yake shanshana da haka mutanen kirki kuma sa ido suke yi bincike ake ya wannan yarinya ya labarinta da haka ku daina yaudarar kanku kuma boko karki dauka boko shine zai mai da ke wata wallahi ki gama bokon ki je jami'a duk rayuwar da kike a jami'a duk ana recording dinta dan akwai wata da ta riga ta tsallaka ta fara shiga university nan gani take ita da banci ta saki jiki ta rashin mutunci maza su take banta da ita wata yarinya wata ran na ganta a wani guri wata makaranta muna exercise abin tausayi yar musulma amma an zo ina za a yi jarabawa ne a tsakiyar maza wani ya zo ya zauna a gefenta anan wani ya zo ya goga mata abin nan mazaunansa a gefenta sun haɗe ta kaf wai ana discussion na ce akan neman digiri za ki zo ki faɗa cikin fushin Allah a jami'an a ina aka koya miki iskanci aka koya miki wannan wallahi a malam wani guri ba kowa sai su waiwai discussion ake to yanzu irin wannan malam shi dai wanda ya matsaita ta ya mata wannan abu shi dai ba zai aure ta ba dan da zai aure ta ba zai bari abokinsa ma ya dada matsayi ta ba to kai ina tausayin ka Allah sa ba yarka bace shi yasa in ka bar mace ta samu yanci babu tsayar da ba za ta yi ba na ce yanzu wannan haka za ta gama shekarunta ta gama cin jarabawar result din ya fito an yi an gama komai a zo kuma ina za a samu mijin da zai aura saboda gaba ɗaya tarihin ta ya lalace gaskiya ne nake gaya muku saboda ni ina tausaya muku kwarai da gaske ga mace tana ta yawo ta rasa wa zai aure ta kar ki lalata rayuwarki a rayuwar jami'a ko a rayuwar kwaleji ku ta shedanci ku ta rashin mutunci an fito daga makaranta an gama lacca kai ka ce ba 'ya'yan musulmi ba ana bayyana tsiraici wata titi fa za ta tsallaka kaga tana wani kada jikinta tana wani kaza wata waiwai za ta tsallaka titi wai dan a ganta ga mota fa tana tahowa fa ta ki ta tsallaka sai da yazo bige ta za ka yi ne wai ashe bige ta zai wai sai mai mota yace yace kaga wannan fa talla ne tana tallan kanta ne ai wai tun da da bai ganta ba yanzu in yazo kusa da ita ya ganta waɗannan ƴaƴan waɗannan su ne ƴaƴan ƙwarai kina wulaƙanta kanki kina tozarta kanki ku gyara wallahi inna lakunna nasihun nasiha muke muku duk yarinyar da ta lalata budurcinta da yarantarta ta sha zama a ƙasa ki dade ke ba abin a tsallakar da ke can garin ki je ki zama mai nema ba yanzu yara ne ƙanana wallahi tallahi zai ga yarinya yar shekara sha bakwai sha shida tana Allah Allah ta samu mijin da zai aure ta wallahi ko a satin nan ba zan iya irga adadin kai yau din nan kafin na zo karatun nan wata yarinya ta matsanta min da waya me ya faru ya aka yi shi malam na maka text ba gani ba nace wallahi uzuri ban gani dama addu'a nake nema nace me ya faru shi dan Allah malam ka roƙa min addu'a in kun yi karatu Allah ya bani mijin da zan aura ba na son rayuwar nan ba aure ta ce amma fa ba wani shekaru ne ne ba duka duka shekara ta sha bakwai sha bakwai kaga ka girme ta ba mutumina ne yake cewa sha bakwai ko za a haɗa ku buga wallahi wala ni ta burge ni da haka ina amfani da wannan damar kuma ta addu'a Allah ya aurar da ita ga mutumin kirki to suna nan bila adadin rufin asiri suke nema su kare mutuncinsu Allah gyara mana halin wannan mata ne suka rubuto cewa da Allah malam muna so mu rinka zuwa wannan karatu na ƙarshen wata amma ba a tanadan mana wurin da za mu rinka zama ba da aka ga takarda ga hukumar masallaci da a wannan tamu fa ta gaba ɗaya shi da mazan da matan duka da aka hukumar masallaci a nemi wani gida a nemi alfarma ko gidan makota a sama musu inda za su rinka zuwa su zauna a nemi projector a je a kafa musu a can su zauna ko kofar wani gida sai a sa kyalle haka sai a nemi shimfiɗa sai su rinka zama ku ba su su rinka zuwa su yi saurari karatu don gidan ku ya gyaru in ba ka ban ba sa zuwa makaranta za su yi ta yanka muku tsaya ne wallahi wannan ya ce kuma a yi masa addu'a Allah ba shi gidan kansa ya raba shi da gidan haya Allah ya ba mu gaba ɗaya dai ka rinka gyara lamiri kaji kowa Allah ya ba shi gidan da zai zauna ya raba shi da gidan haya don Allah malam yaushe za a dawo karatun tafsirin sabuwar gandu Allah mai da malam gida insha Allah ana na ana ta ana ta wannan ana ta kokarin za a koma insha Allah ya ci karo da damana ana ta ruwa kullum kuma na yi ta yan tafiye-tafiye na dunkule tafiye-tafiye na a cikin waɗannan kwanaki ina so ina gama su to sai mu dawo kuma za a ta buga ko a gindin bishiya ne sai an yi karatun nan don Allah ya tsayar da za a koma da yardar Allah ku jira kuran insha Allah bi idinillah amin ya Allah wannan yace ina so in samu inda zan samu karatuttukan ka yace conflict to ai gaskiya da hausansa ya rubuta ya ce ya je gadon kaya sai a kamal da zai samu to ga dan malam nura nan shi ke kula mana da media dinmu ga dan malam abdullahi su suke daukan karatukan da ka zo ka same su ga san an gama karatu sai su baka sai ka zo ka ka nada ko ka zo da memory sai a nada maka su insha Allah wannan yace assalamu alaikum Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana ya ja kwananka ya raba ka da mahasada da Allah mala ina so a ja hankalin mahukunta na ɓangaren lafiya na garin nan saboda abubuwan da suke faruwa a, a, a general hospital na garin nan to ya dai faɗi dai asibiti da sauran asibitotuttukanmu na rashin kulawa da marasa lafiya musamman ɓangaren haihuwa da kuma emergency domin a satin nan da ya wuce a ɓangaren haihuwa mata uku suka rasu sakamakon halin ko in kula da ake nunawa Allah ya mai da malam gidan shi lami lafiya duk wani ma'aikaci da ka sani a ƙasar nan kowane ne akwai hakkin Allah akan sai kula wannan maganganun suna ta yawo na ji a gidan rediyo ma ana rahoto ana faɗa Allah ya sa wanda aka yi magana dan su su ji su gyara kuma duk wanda yake zuwa na aiki yana ɗaukar albashi dole ne in yayi kuskure a yi bayani yayi kuskure kuma ya gyara kowa yi shi kuma da haka in an faɗi wani abu cewa ana yi to manya su rinka bincika su tabbatar shin haka ne ko ba haka bane kafin a fito a ƙaryata a tabbatar ana yi ko ba a yi da haka mutane ne suke ta rubutawa su faɗa a rediyo su faɗa a wuri kaza ko malamai ma na ji wasu suna cin hudubobi a wannan satin da ni bana nan amma dai na ji na gani a facebook ana ta hudubobi ana ta faɗakarwa da haka muna fatan don Allah a kula da rayukan mutane don Allah a kula da wato lafiyar mutane ku sani cewa amanar Allah ce a kanku duk wanda ya sanadiyar mutuwar wani saboda sakaci to shi ya kashe shi kuma sai Allah ya kama shi da haka duk kuma mahukunta da suka taimaka suka inganta asibitoci suka kawo kayan ayyuka suka taimaki likitocin nan suka agaza musu su ma Allah zai ba su lada wani lokacin laifin ba na bangare ɗaya bane za ga wasu lokacin likitocin suna kokarin su amma kuma babu wadataccen kayan aiki asibitocin wani lokacin kuma akwai sakaci na ko in kula akwai kuma wani lokacin kuma bangaren kabilanci in aka ci rashin sa'a watakila wanda zai kula da majinyacin kabila ne ko ba addini an samu bambancin addini duk muna da rahoto akan irin wannan suna faruwa da haka dai a takaice a dunkule kowane mai aiki ya yi kokari ya kula da hakkin Allah a kansa ya sani Allah zai tambaye shi da ma'aikacin lafiya da wanda ba na lafiya ba wannan wajibi ne dole ko mutane suna aikowa irin wannan ayi bayani ne ba don komai don aiwa gwamnati bayani ta duba kuma gwamnati ita ma wajibi ne ta samar da wadatattun kayan ayyuka a cikin asibitocin bai kamata a ce kullum muna yawo kasashen waje wai muna neman lafiya ba mun bar asibitocinmu sun mutu sun lalace ba ba daidai ba ne kuskure ne a ba su kayan aiki yalwatattu wadatattu a inganta musu salari da albashi sannan kuma a sa ido a kansu duk wanda iba daidai ba a dau mataki a kan shi kada a bari wani ya sanadiyar rayuwar wani ba na manta wata rana a saudiya muna karatu a jami'ar musulunci ta madina a gidana na dawo na kunna talabishin kudin sai na ga wani likita an jera mai profesoshi likitoci da yawa ko suna ce mai tambayoyi a talabishin haka an haska ana nunawa sai nake duba sai aka ce ai zuwa ya je ya yi wa wata mata aiki ta mutu kuma ana zargin akwai sakaci ko rashin kwarewa wallahi malam kaka ga likitocin da aka tara masa profesoshi manya-manya aka zaunar da shi akan kujera sai ya yi bayanin yaya ma ya yi aikin ya aka yi wannan matar ta mutu kaga karewar imani da in ka ce saudiya ko to su wai ba su yarda mutum kawai ya mutu haka fa ya aka ya mutu sai an duba akwai mutuwa ta fi sabila akwai kuma sakaci ya jawo aka mutu kuma duk duniya inda suka san kansu haka ake yi wannan da ido na na gani ana mai interview wancan sai tambaye shi lokacin da zaka yi yaya kai da kaza kai masa kaza wani irin ruwa ka daura masa a daidai awa nawa ka daura mai ruwa ka masa allura kaza an yi masa kaza an tambayoyi dai irin nasu na ilimi ana yi yana gumi mutumin nan a cikin AC yake amma wallahi gumi yake sharkab suka zo suka bincika daga baya shugabansa ya fudda rahoto ya ce bincike ya tabbatar da cewa wannan likitan ya yi aikinsa iya daidai gwargwado ajalin matan nan ne ya zo babu sakaci a ciki yanzu mu inda ana wannan kana gani za a ta mutuwa haka to muna fatan Allah ka mana lokacin da za a rinka sa ido su yi karatu ingantacce mai kyau a biya su albashi mai kyau gwamnati ta ba su kayan aiki kuma a sa ido akan su wannan shine daidai kuma wannan shine adalci muna fatan Allah ya tsare rayukanmu Allah kuma ya kare mana mutuncinmu Allah ce muki mutanen kwarai akan aikin kwarai mutanen banza da suke yada sharri a cikin al'umma kuma Allah mana maganin su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh